الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوة جماد الآخرة هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha takwas kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha radiyallahu anha wadda take cikin unguwar hausawa a birnin kano domin gabatar da karatu a cikin littafin al'imanu biliyomil akhir wallafar doktor aliyu muhammad muhammad as-sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 46 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan ahwalul kuffar yawmal qiyama wato yanayi da kuma halayya daban-daban irin ta kafirai a ranar tashin alkiyama malam yace halayyar mutane a wannan rana takan sha bamban akwai halayen ainihin wato muminai mutanen kirki akwai halayen muminai masu sabo akwai kuma halayen kafirai da munafukai wanda kuma insha Allah duk malam zai kawo mana bayanin su dalla dalla duk wanda yake mu'amalantar nassoshin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi alkiyama lalle zai ga akwai abubuwa masu ban tsoro kwarai da gaske manya-manya akwai musibu masu girma wa'yanda suke saukar wa kafirai masu laifi a wannan rana mai girma daga ciki malam yake cewa akwai wulakanci da kaskanci da taɓewa da yanke ƙauna da rahamar Allah da kan samu ainihin wato kafirai a wannan rana kamar fadin Allah ta'ala wallazi na kasabu sayyi'at jaza'u sayyi'atin bimithliha sai Allah ya ce wa tarhaquhum billah ma lahum min Allah min asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layl mudlima ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah ta'ala ya ambaci waɗanda suka yi miyagun ayyuka irin na shirka da kafirci Allah ta'ala ce zai musu sakayya gwargwadon irin laifin da suka aikata sannan kaskanci da wulakanci zai lullube su fuskokinsu za su yi baki kirin kamar wani yanki na dare mai matukar tsananin duhu Allah ta'ala ya ce wa'annan su ne yan wuta kuma masu dawwama a cikinta Allah ya kiyaye Allah ta'ala ya kuma cewa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiya yawm min qabli an ya'tiyakum al'adabu baghtah وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وأنا آيوي سما سنا بياني game da irin tashin hankali da musiba da waɗanda suka bi tafarkin da ba na muminai ba suke samun kansu a wannan rana mai ban firgici Allah ta'ala ya ce wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي Allah madaukakin sarki ya ce rana ce ko yini ne wanda masoyi baya tambayar ina masoyinsa yake aboki baya tambayar ina abokinsa yake dan uwa baya tambayar wai ina dan uwansa yake a wannan rana Allah ta'ala ya ce almujrim kafiri mai laifi zai yi burin ina ma rana ce wadda mutum yana iya ba da 'ya'yansa ko ya ba da matarsa ko ya ba da 'yan uwansa ko ya ba da danginsu da ma duk wanda ke ban ƙasa domin shi ya zamanto ya fanshi kansa to amma rana ce da babu wani abu da zai iya fansar mutum ya tseratar da shi ya kubutar da shi daga azabar Allah maɗaukakin sarki matuƙar mutum bai bi tafarki na gaskiya ba a duniya abu na biyu akwai bakin fuska da kuma cancanzawar fuska ta ainihin wato wasu ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce yau matabiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun lalle akwai wasu fuskoki za ka gansu farare tas suna cikin annuri da annashuwa wasu fuskokin kuma za ka gansu ainihin wato baki wulik Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda fuskokinsu suka zama baƙaƙe kirin za a ce a kafartun ba da imanikum kaga kafirai ne Allah ta'ala zai ce fazuqul azaba bima kuntum takfurun a wani gurin kuma Allah ta'ala ya ce wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin Allah ta'ala ya ce ranar tashin alkiyama zaka ga waɗanda suka ƙaryata Allah ko suka yi wa Allah ƙarya fuskokinsu baƙaƙe kirin ashe wutar jahannama ba ta zama mazauni ga wayanda suke masu girman kai da kangarewa dokokin Allah ba abu na uku lalacewa da kuma ainihin wato rushewar ayyukan kafirai a wannan rana ubangiji ta'ala ya ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab malan kadan gefe da ruwan nan ko a ajiye shi wanda yake so ya dauka kawai wa qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura Allah madaukakin sarki yace ayyukan kafirai bai da bambanci da irin kawalwalniya wadda wannan kawalwalniya wanda yake matsanancin jin kishirwa in ya ganta yana murna yana fara ainihin wato sakin rai da cewa zai samu ruwa da zarar ya je gurin kuma sai ya tarar ashe ba ruwa bane guri ne wanda yake busasshe babu alamar ko da dusan ruwa to wannan shine kwatankwacin aikin kafirai suna ta yin ayyuka suna ta taimako iri daban-daban suna ta gine-gine na abubuwa wanda suke na taimako amma Allah ta'ala a tsammanin su za su je su tarar da irin makamancin wannan aiki da suka yi wanda yake na alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki kamar yanda wanda yake jin kishirwa kawalwalniya ba za ta masa maganin kishirwa ba haka su ma wa'annan ayyuka da suka dinga yi ba za su amfana musu komai ba ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ya ce aikin su zai zama haba'an mansuran ko dai irin ainihin wato hasken rana mai shigowa cikin windo ko kuma ruwan da aka kwarar da shi ko kuma ka ce ƙura wadda take a bar shekewa a bar tashi a wani gurin Allah ta'ala ya musalta aikin kafirai da cewa kamar toka wadda tsananin iska ta kewaye ko ta tashi a wajen wannan toka din a wani yini wanda yake mai guguwa la ya kadiruna mimma kasabu ala shay ba su da iko na samu wani abu daga cikin irin abin da suka tsururuta na ayyuka a wannan duniya zalika huwa dalalul ba'id babu bata mafi nisa sama da mutum ya bata lokaci ya bata kuɗi ya bata rayuwarsa akan wani aiki da yake yi kuma ranar tashin alkiyama ya je tarar ba aiki ne da zai amfane shi ba Allah ya kiyaye abu na hudu kunyatar su kafirai a gaban halittun Allah ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban ulaika yu'raduna ala rabbihim ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين كاغا wannan terere da irin wannan irin wato kunyata haka Allah madaukakin sarki zai kunyatar da waɗanda suka kafurta suka yi wa Allah ƙarya a ranar tashin alkiyama a gaban halittu abu na biyar takhasumul kafara fil mawqif kafirai fa za su kaure da ainihin rigima da husuma da jayayya da musu da tsine-tsine da la'ance-la'ance a tsakaninsu a wannan guri na ainihin wato gurin tsayuwa na tashin alkiyama ƙala ta'ala al'akhillau yau ma'izin ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqin al'akhilla jam'i ne na khalil wato masoya abokanan juna tsakanin ‘ya'ya ne da iyayensu tsakanin mata ne da mazajensu tsakanin abokai ne da abokansu ƙawaye da ƙawayensu wannan duk yana amsa sunan al'akhilla yau mai idin a wannan yinin a wannan ranar ba'duhum li ba'din aduwun sashinsu za su zama abokanan adawa ga sashinsu illal muttaqin sai waɗanda suka yi abota suka ƙulla uwantaka suka yi zama wato akan tsoron Allah akan bundokokin Allah su kadai ne za ka same su ba za su yi tsine-tsine ba ba za su yi husuma da jayayya ba a ranar tashin alkiyama ta khasumul abidina wal ma'budin sannan akwai wata husuma da za ta sake sarkewa ta kuma kaurewa tsakanin al'abidina masu bautar wani Allah wal ma'budina da su waɗanda ake bautatawa din kamar yadda muka ba da misalin annabi isa da mutanensa da sauran dukkan wasu bayan allah da sun yi nagarta sun yi ayyukan da'a sun bi allah maɗaukakin sarki sun tafi akan tafarki na daidai bayan wucewarsu kuma mabiyansu ko magoya bayansu suka zo suka ci gaba da bautata musu to dukkanin irin wanda suka shigo cikin irin wannan rukuni to ranar tashin alkiyama akwai wani gagarumin musu da jayayya da rigima tsakanin masu bautar wani Allah da kuma waɗanda aka bautatawa a wannan rana mai firgici Allah maɗaukakin sarki zai tara mushrikai guri guda sannan ya umarce su su kirawo abokanan tarayyarsu su kuma abokanan tarayyar za su yi inkari za su yi musu cewa su ba abokanan tarayyar su bane Allah ta'ala ya ce wa yau mai yunadihim ranar da su ainihin wato mushrikai za su kirayi waɗanda suke wa shirka ko kuma wa yau mai yunadihim ranar da Allah ta'ala zai kira su aina shuraka'i ina waɗanda kuka ce su ne abokanan shirka abokanan tarayya ta da kuka dinga hada bauta ta da su qalu adanna kama minna min shahid za su ya Allah ya mun maka bayani mun sanar da kai ma minna min shahid babu wani wanda zai iya bada shaida a cikin mu akan haka wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl abinda suka kasance suna kira suna da'awa gabanin haka ya bace musu wa dhannu ma lahum min mahis sun gama tabbatarwa da cewa ba su da matsera ko makubuta a wannan rana din Allah ta'ala ya kuma cewa wa yau mai ashuruhum wa ma ya'buduna min dunillah ranar da Allah zai tara su da su da abin da suke bautatawa koma bayan Allah fa yaqul sai Allah ya ce a antum adlaltum ibadi haula shin ku ne waɗanda kuka batar da waɗannan bayin nawa a madadin su bautata mun suka dinga bautata muku a madadin in sun shiga tsanani ko musiba su kiraye ni suka dinga kiran ku am hum dallu sabil ko kuma su ne kawai suka bata akan hanya ba wanda ya kira su ba ku ja su ba qalu subhanak su ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min amin awliya bai kamace mu ba bai dace ba bai halitta bai halatta ba gare mu mu riki wasu masoya majikunta al'amari ya ubangiji koma bayan ka walakin matta'tahum wa aba'ahum sai dai ya ubangiji ka jiyar da su dadi kuɗi ne ya dinga ɗaukar su da mulki da dukkan abin da suke ji na lafiya da tsawon rayuwa ya Allah da su da iyayensu hatta na su zikira har suka manta da azzikir wa kanu qaumun bura sun kasance mutane ne halakakku faqad kazzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasara to gashi waɗanda kuka ce kuna bautatawa annabi isan da kuka ce kuna bautatawa gashi ya ce shi ba shi ne ce ku bautata masa ba Allah kuma ji ya san wannan amma dan a ƙure wato irin abin na tsina uwan mai karya to dan ai haka ranar tashin alkiyama ka ce shi yasa ka sai a kirawo shi ga shi ga ka an fahimta da haka ga su Allah ta'ala ce faqad kadzabukum gashi sun karyata ku bima taquluna game da abin da kuka faɗa kun ce su suka sa ku kun ce su suka kora ku akan shirka amma tastati'u na sarfan yanzu kuma gashi kun samu kan kun waye gari kun biye wa san zuciyarku yanzu ba ku da ikon sarrafa kawar da azabar mu wala nasara ba za ku iya taimakon junanku ba kan azabar Allah wa man yazlim minkum duk wanda ya zalunci a cikin ku ya bautata wa wani ba Allah ba nuziquhu azaban kabira a yau za mu ɗanɗana masa azaba ba ya karama ba Allah ya kiyaye qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala تخاصم الأتباع مع القادة المضلين akwai kuma wata husuma da rigima da musu da zai kuma sarkewa na al'atiba mabiya ma'alƙada tare da shugabanni almudillina masu ɓatarwa ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم في العذاب إنكم في العذاب يومئذ مشتركون كو الله مدعوك كنسر كيتي وأقبل بعضهم وتوساشن سزاس فسكنتي ساشي يتساءلون سنا عينهم وتتنبيع tambaya irin ta zargi ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana ba da labari cewa kafirai a farfajiyar alkiyama za su dinga zargin junansu kamar yadda kuma za su sake yin husuma da rigima wato fiddarakatin nar lokacin shiga wuta kamar yadda Allah ta'ala ce fa yaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد Allah ta'ala yake cewa lokacin da addu'afa raunana mabiya za su cewa lillazina stakbaru waɗanda suka yi girman kai ga dokokin Allah suka yi girman kai ga biyayya ga Allah maɗaukakin sarki inna kunna lakum taba'an kun san mu ku muka dinga bi in kun umarce mu ba mu san mu saba muku saboda saba muku gani muke kaman za mu tsiyace kaman in mun saba muku za mu talauce kaman wani mugun alkabaki zai fada mana an kun riga kun tsoratar da mu ko shedan ya tsoratar da mu ku da haka duk abin da kuka umarce mu muku biyayya fahal antum mughununa anna nasiban minan nar gashi kuma yanzu azabar wuta ce za ta shafe mu ko kuna da wani taimako da za ku yi na tunkuɗe mana wani nau'i ko kuma wani bangare na azabar wuta qala alladhina istakbaru waɗanda suka yi girman kai suka kafurce suka kangare wa dokokin Allah za su ce inna kullum fiha to ai mu ma duk muna ciki duk mu ma muna ciki inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ta'ala ya riga ya gama hukunci tsakanin bayi da haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna da haka sashin su za su fuskanci sashi suna tambayar juna qalu ga irin nau'o'in tambayoyin ga irin nau'o'in tattaunawar tasu ga irin abin da zai wakana tsakanin al'atiba ma'alƙadatul mudillina Allah ta'ala yana baka hikaya yana hakaito maka yake cewa qalu za su ce innakum ku kuntum kun kasance ta tuna na anil yamin ku ne kuke zo mana ta dama qalu sasya bal a lam takunu mu'minin dama can ku ba mu'mine bane yasa kawai da muka zo muka dawo ka biyo mu dama can ƙarya kuke mun imanin naku ba na gaske bane wa ma kana lana alaikum min sultanin ba mu da wata hujja ingantacciya da muke da ita da muka ja ku akanta manzanni sun zo muku da hujjoji na gaskiya mu kuma muka zo muku da hujjoji na ƙarya bal kuntum qauman tagin ku dai dama mutane ne masu son ketare iyaka fa haqqa alaina qawlu rabbina magana ta ubangijin mu qauli kalmar ubangiji ta azaba ta riga ta tabbata akan mu inna lazaiquna lalle mu masu dandanawa ne fa aghawainakum mun batar da ku inna kunna gawin mu ma batattun ne dama malamai sun yi tafsiri daban-daban game da ainihin wato faɗin Allah ta'ala ƙalu innakum kuntum ta'tuna na anil yamin atada yana cewa wato mutane da wato mutane qalatil insu lil jin mutane za su ce wa aljanu innakum kuntum ta'tuna na anil yamin ai ku ne kuka dinga biyo mana ta dama ai min kibal alkhair ku kuka dinga biyo mana ta hanyoyin da zamu yi alkhairi in zamu yi alkhairi ku raya mana kan mu in zamu bi hanyar daidai ku kawar da mu fatanhauna anhu ku hana mu yin aikin alkhairi ku ne lokacin sallah yayi sai a shagaltar da kai kai ta kallo ko kuma ka tafi can kana bacci ko kuma wani abu mai kama da haka lokacin da ya kamata ka amfani lokacin ka shedan ya zo ya sa maka wasu wasi kai ta chatin kai ta chatin har karfe biyu karfe ukun dare kai ba zikiri kake ba kai ba karatun alkur'ani ba to shine irin wannan ranar in ta zo abinda mutane za su ce wa aljanu shaidanu kenan za su ce wa shaidanu ku ne kuka dinga hana mu yin ayyukan alkhairi ku sa mana kiuya ku sa mana kasala da lalaci in za mu yi aikin alkhairi wa tabdi'una an ku sa mana nauyin jiki da kasala wajen yinsa wannan shine abin da katada yace ma'ana tsakanin al'ins da aljin za a samu wannan debate din wannan innakum kuntum tatuna na anil yamin tsakanin mutane ne da shaidanu malam suddi yake cewa tatuna na anil yamin ay min qibalil haqq kuna biyo mana duk ta inda gaskiya take duk inda gaskiya take to ta nan kuke shigo mana tazayyanuna lana al-batil sai ku kawata mana ƙarya ga gaskiya amma sai ku zo ku kawata ku yi mana decoration ku ƙarya ku yi mata decoration ku yi mata kwalliya wa tasudduna anil haqq ku kange mu ku kare mu ga barin ganin gaskiya ga wato barin ganin ita gaskiya din shine innakum kuntum ta'tuna na anil yamin inji malam suddi yace aka fasara take innakum kuntum ta'tuna na anil yamin kuna biyo mana ta bangaren duk inda gaskiya take duk inda abin da yake shine gaskiya sai ku biyo sai ku kare mu ba ma ganin gaskiyar sai ku yi wa ƙarya fenti sai ku ja mu akanta malam hasanul basri yake cewa innakum kuntum ta'tuna na anil yamin i wallahi ya tihi inda kulli khairin yuriduhu fa yasudduhu an shedaninsa ne yake zo masa ta dukkan wani guri na alkhairi dama ya ce wato la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin la aqudanna lahum siratakal mustaqim dama shedan ya riga yayi wannan alkawarin da haka kuma kowa dama yana da karin kamar yadda zamu karanta a wata aya can gaba da haka shedanin mutum zai zo masa lokacin da mutum ya himmantu wajen yin wani aiki na alkhairi shi kuma fayasuddahu an sai ya hana shi shine innakum kuntum tatuna na anil yamin kaga kenan wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai zamanto tsakanin mutane ne da shaidanu ake wannan tattaunawa din ibn zaid yake cewa ma'anahu tuhawwiluna ko tahuluna bainana wa bainal khair kuna shiga tsakaninmu da aikin alkhairi waradattumuna anil islam kuna mayar da mu gabar musulunci wal iman da imani wal amali wal amalu bil khair da aikin alkhairi alladhi umirna bihi wanda aka umarce mu da ni musulunci da Allah ta'ala ya ce mu yi da imani da ayyukan alkhairi ku ne waɗanda kuke zuwa ku shiga tsakaninmu da aikin alkhairi ku shiga tsakaninmu da musulunci ku shiga tsakaninmu da imani wannan irin blaming wato zargi ne da mutane suke yi wa shaidanu to shaidanu suna yadda akan wannan kilemin din cewa haka ne su suka kange su suka tare su suka yi babake ne suka tattare suka hana mutane su yi aikin alkhairi su yi daidai to inda sun yadda kaga kila sai wannan ya zamanto uzuri ga su waɗanda suka suka bi wa'ancan din kenan to shi yasa bayan sun gama wannan qalu bal lam takunu mu'minin sai su alqada min aljin jagorori daga cikin su aljanu ko shaydanu wal insanu lil atba ko wal insu lil atba ko kuma shi mutum ko mutane lil atba ga waɗanda suke bi din mal amru kama tazumuna idan shaydanun ne bayan su mutane sun zo sun zargi shaidanu cewa su suka hana su aikin alkhairi su suka sa su suka dinga shirka su suka sa su zuwa wajen bokaye da yan bori da yan tsafi da yan bugun kasa duk su suka sa su wannan to shaidanu suna cewa haka ba haka bane yanda kuke zargi yanda kuke riyawa ba haka al'amarin yake ba idan kuma mutane ne suka yi wa wasu shugabanni ko wasu shehunnai biyayya waɗanda suka kawar da su daga tafarkin Allah suka sa su suka dinga shirka suka bar ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to su ma abin da zai faru kenan al'amarin ba haka yake ba kamar yadda kuke riyawa bal kanat qulubukum munkiratun lil iman dama can zuciyarku tana inkarin imani mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki ina fata an gane shine abin da ya faru kenan yake cewa zuciyarku dama can mai inkari ce game da imani qabilatul lil kufri wal isyan dama kafirci da sabon Allah yayi mata daidai shi yasa ana dan janta kadan kawai ta bi dama can tana inkarin imani ta fi yadda da kafirci kuma tana son dama ta saba wa ma kana lana alaikum min sultan ai min hujjatin ala sihhati ma da aunakum ilai ba mu da wata hujja ingantacciya akan abin da muka kira ku akan sa bal kuntum qauman tagin ai bal kana fikum tughyan wa mujawazatu lil haqq kawai dai kuna da ketare iyaka da kuma ainihin wato shishigi wa gaskiya falihadha istajabtum lana dan haka ne kuka amsa mana dama kuna so a dan bada wata fatawa mai sauki sauki kuna so dama a halatta dama zuciyar taku akwai san wannan saban akwai san ba daidai din ba sai kuma kuka samu malamai ko masu da'awa masu san zuciya suka ja ku suka baku fatawa dama abin da kuke nema kenan dama abin da ke cikin zuciyar ku shi yasa ana jan ku kuka amsa wa taraktumul haqq alladhi ja'atkum bihi al-anbiya' kuka yi watsi da gaskiyar da annabawa suka zo muku da ita wa aqamu lakumul hujaj suka kuma tsayar muku da hujjoji ala sihhati ma ja'ukum bihi bisa ga ingancin hujjojin da suka zo muku da shi fa khalabtumuhum amma kuka saba musu fa haqa alaina qawlu rabbina kawai ku daina wani wani yau ba ranar ku ce mu bane mu ce ku ne ana ta wani zarge zarge magana duk ta kare fa haqa alaina qawlu rabbina maganar fa ubangiji ta riga ta tabbata akan mu kawai inna za inna la za'iqun kawai ku daina wannan surutun kawai ba shi da wani amfani dan azaba ce sai mun dandane ta a yau fa gawainakum inna kunna gawin mun batar da ku dawa mun batattu ne yaqulu al-kubara lil mustada'afin manya abinda za su gaya wa talakawa da suka bi su kenan haqqat alaina kalimatullah kalmar Allah ce ta tabbata ta gaskata a kanmu inna min al-ashqiya adh-dha'iqin al-azaba yawm al-qiyama mu matsiyata ne tababbu ne wa'anda zamu dandana azaba ranar al-qiyama fa agawainakum ay da'awnakum ila ad-dalala dan haka muka dinga kiran ku muka zama ejan na kiran mutane zuwa ga bata inna kunna ghawin ai da aunakum ila ma nahnu fihi dama mu a cikin bata muke batattu ne mu mun riga mun sani فاستجبتم لنا لا kuka amsa mana قال تعالى فإنكم يومئذ في العذاب مشتركون haka za ku yi tarayya ne a cikin azabar Allah ya kiyaye wannan kaga abin da zai faru kenan Allah ya ba mu hoton abin da zai kasance tsakanin al-atba ma al-qadatul mudillin na biyu takhasumu du'afa ma as-sada wal muluk sai kuma wayanda suka bi yan siyasa mutum ya je ya kashe kansa saboda siyasa saboda saboda ainihin wato duniyar wani a zo a yi ta sare-sare a yi ta kashe-kashe a ɓata ainihin wato al'amura su jagule saboda kawai rauna na talakawa sun bi asada wal muluk sun bi shugabanni da kuma sarakuna to yanzu akwai kaga wata tsine-tsinen da tofin alatsi ne da zai kuma faruwa tsakanin talakawa da shugabanni ranar tashin alkiyama wancan kila ka ce tsakanin shaidanu da mutane ko ko kuma jagorori ila jagorori na addini kana ganin kama akan daidai yake kana ganin sa kamar yana karanta aya yana kawo ainihin hujjoji wanda hujjojin ba hujjoji bane amma da su ya ruɗe ka ya jaka ya baka fatawa ba ta gaskiya ba ya saukar da kai daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora ka akan bin sa ka dinga bautata masa ma kai baka sani ba to waccan abin da zai faru wancan gaba farko kenan to wannan su kuma tsakanin talakawa da 'yan siyasa shugabanni shi ma akwai wani debate shi ma da zai wakana Allah ta'ala zai ba mu labarin yanzu shi kuma bari za ku ji wannan faifai din shi kuma Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مهيس الله تعالى يتوى برزو gabaki ɗaya kowa da kowa da waɗanda suka yi nagarta da waɗanda suka yi mugun aiki da maza da mata da shugabanni da waɗanda aka shugabanta duk za su bayyana a wani guri da ba tudu ba kwari ba wata kwana ba gini jami'an gabaki ɗaya kowa sai ya amsa to a lokacin ne faƙalar du'afa talakawa masu zaɓe suna du'afa masu dangwala ƙuri'a ba manufa baka san me yasa ake zaɓe ba baka san waye kamata ka zaɓa ba to wannan kuri'a ta kaka ɗauka a nan kawai an baka sabulu an baka naira ɗari biyu ko naira ɗari biyar ko kuma an maka alkawari ka ɗauka shi kenan an ka dangwala kuri'a a banza wannan kuri'a sai an dawo an yi hisabi a kanta dan me yasa ka dangwala masa saboda kawai kana tunanin yana kusa da kai zaka amfana a bisa cancanta ka zaɓe shi kyautata masa zato kake cewa zai taimaki al'umma ya taimaki addini shi sa ka zaɓe shi ko kuma zunzurutun soyayya ce makauniya kawai kake bin sa yasa kawai kai duk ko a ina yake kawai kana tare da shi to wannan akwai shi ma wannan debate din abdu'afa talakawa bayan sun haɗu gaba ɗaya bari ka ji abin da talakawa masu zaɓe faƙala du'afa talakawa masu zaɓe za su ce lillazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai wa dokokin Allah su waɗanda aka zaɓa ɗin kenan inna kunna lakum taba'a wallahi ku muka bi ku muka dinga bi kuka ce a saruwa da muka je muka sare shi kuka ce a kashe wani aka je a kashe shi kuka ce ai kaza ku muka dinga bi duk inda kuka ce ai kawai za a je ai ba a tambayar cewa daidai ne ko ba daidai bane duk kawai da shugaba ya ba mabiyansa umarni kawai sai su bi inna kunna lakum taba'an ba mu saba umarnin ku ba a cikin jam'iyya ba mu yi rawa ba tunda kake tunda muka fara binka muna nan muna tare da kai ba rawa inna kunna lakum taba'an to ga kuma ranar da muke ganin ko za ku iya mana amfani ta zo in dai har gaskiya ne kun yadda mun muku biyayya mun dinga dangwala muku ƙuri'a mun dinga kasa bacci mun dinga wasu, wasu daga ciki sun kakkare wasu wajen yawon kamfen sun an yi hatsari sun mutu wasu wajen yawon kamfen an sassaru juna wasu sun mun mutu a nan wasu an raba su da gaɓoɓin jiki duk saboda honorable saboda his excellency saboda distinguish ka kai labari to ka kai labari duk dai mun ma biyayya ka sani to yanzu kuma ga kuma wani yanayi da ake ciki dama kyan shugaba ya ceci talakawansa to gashi mun hada cikin wani tsaka mai wuya shi yasa muna neman wani tanyo da wata gudunmawa da muke bukata ko za ka yi mana fa hal antum shin ku shugabannin nan da muka bata duniyar mu saboda ku antum mugununa anna ko za ku iya ije mana za ku iya kawar mana za ku iya tseratar da mu ku wadatar da mu min azabin lahi mai shai wani abu na azabar Allah alu to shugabanni su kuma bari ka ji amsar da za su ba wa talakawa qalu sai su ce law hadana Allah la hadainakum mu ma hakan take abin da muka sa kuɗin nan ba gaskiya bane abin duk da muka fito muka yi wa mutane kamfen karya ne ba gaskiya ba ne duk abin da aka faɗa aka san haka zami shi Allah ya sani yau ba ɓuya ba ɓoye-ɓoye yau an kifar da talakawa amma akwai ranar da kifewa kuma za ta zama a fili an dinga tafiya da mutane a batini akwai lokacin da al'amura za su zama zahiri duk da muka ce kaza muka ce kaza muka ce kaza akasi kamar yadda wani malamin mai yake cewa ita wato tsarin najeriya duk abin da aka faɗa ba shi za a yi ba sai aka sinsa duk abin da aka ce a bajet za a yi kaza to insha Allah in ba sa ba aka sinsa ne za a kashe kuɗi a kaza za a kashe kuɗi ya ce kuma bajet ɗin kala biyu ne akwai wanda ake faɗa ko kuma wanda shi ba faɗansa ake ba ya dai kai shi a ƙasa a zahiri duk za a yi kaza za a yi kaza amma za a saci kuɗin ko ba wannan kuma shi kuma bajet ne na batin ba a ganinsa ƙalu shugabanni za su ce lau hadana Allahu da Allah mu ma ya shirye mu tun karan farko shi ne za ku sa ran mu ma mu shirye da ku lau hadana Allahu la hadainakum da dai Allah ya shirye mu la hadainakum kuma da mun shirye da ku sawa'un alaina kun ga yau hakuri ne do ya zama dole ba biyan da za a yi al'amura kuma ba dama a koma a gyara fa hallana karratan fa na kuna minal muhsinin wannan ba maganar wannan maganar dama ba mai yiwuwa bace a koma a gyara fallan ɗaya ne wannan tafiyar tenuwa ɗaya ce ba a- ba ta zarce ba 4 plus 4 ba ba ba wannan tenuwa ɗaya ce tak kaci kaci ka faɗi ka faɗi ba a dawo yasa gara ka tsaya ka kintsa ka tabbatar da ka tafi tafiyar da ba za ka dinga burin ina ma a dawo ba kuma ina ma din ba wanda za ta yiwu ba ce wannan tamanni ne wanda ba zai yiwu ba tamanni ne kawai kake buri kake ina ma dai a dawo da haka wannan magana duk an gama ta mun ja ku akan bata kun bi mu akan bata sawa'un alaina yanzu ya rage namu duk ɗaya ne a kanmu a jazi'ina shin za mu yi raki amsa barna ko za mu yi haƙuri malana min mahis ba mu da wata makubuta ko matsera ba mu da wajen tsira kawai ko ka yi raki ko ka yi haƙuri duk ɗaya shine sawa'un alaina a jazi'ina amsa barna ko mu yi haƙuri ko mu yi raki duk ɗaya ne ka yi ihu mutum ya yi ihu ba wanda zai saurare ka yan wuta ma za su ga maliku su dan sa ran ko zai dan wana dauya maliku ya kabi alaina rabbuka maimakon maliku ya ce to bari za a dan nema alfarma ko hakan za ta yi shi ma ya faɗi magana da ta ma fi abin da suke ciki innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqqi karihun am abramu amran fa inna mubrimun أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون duk abin da suke ana rubuta duk wannan mitin din da za a yi cikin dare karfe biyun dare karfe uku kowa ya yi bacci a ji a yi kulle kulle mala'iku suna gurin Allah ta'ala ya fi karfin mutane ya salam amin Allah ya ce sawa'un alaina ajzi'ina am sabarna ma lana min mahis wannan shine abin da zai gudana tsakanin addu'afa ma as-sada wal muluk Allah ya kiyaye takhasumul kafir wa qarini sai kuma wata husumar ita kuma daban ita kuma za ta kasance ne tsakanin kafiri da abokinsa wato ba aboki na mutum ba qarin dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa yana da qarin ma'ana kowa yana da shaidan wanda ko da yaushe suna tare da shi abokinsa ne aka ce har kai ya rasulullah ya ce hanni sai dai ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta a wata ruwayar ko kuma Allah ya taimake ni ni na fi karfin nawa na kubuta daga sharrinsa to da na da na kafa basu musulunta ba suna nan to akwai kuma wannan husumar da za ta kasance tsakanin kafiri ma'a tare da kuma ainihin wato abokinsa قال تعالى وبنجي تعالى يتي قال قليل ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد الله مدوك كنسركي يتي قال قليل ربنا ما أطغيته واتو شيطان بدأ abin da ya faru a ce sharrin shaitan duk abin da mutum ya aikata ya ce shaidan ne ya sa shi rudin shaidan ne hudubar shaidan ce ai ta yi wa shaidan wannan abin nan din to bari ka ji shi kansa shaidan din a ranar tashin alkiyama qala qarinuhu abokin mutum shaidan kenan zai ce rabbana ya ubangijinmu ma ataghaituhu wallahi ba ni na sa shi ya ketare iyaka ba ba ruwana ma ataghaitu an bayyana ma a tsagaituhu ya Allah ba ni ba ne na sa shi ya ƙetare iyaka ya yi zalunci ya yi tsagawa walakin sai dai kana fi dalalin ba dama can ya kasance cikin bata mai nisa a hanya kawai na zame shi na ja shi muka tafi. inda na nufa nan na same shi shi ma can ya nufa sai muka na fahimci mazaban mu iri ɗaya ce kawai na ja shi muka tafi to me laifi na ne dama akan hanya na same shi an fahimta kana fi dalalin ba'id tun kafin ma ni mun haɗu da shi dama can ya kasance a cikin bata batan ma mai nisa to ana wannan shi yace ba haka bane shi yace haka ne Allah ta'ala ya kala sai Allah yace la tahtasimu ladayya kar ku sake yin husuma a gabana ba a yin ja'in jani a gabana ba a yin musanyen yawu a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na gabatar da narko na zuwa gare ku kaga shi kuma wannan shi kuma abu ne wanda zai faru tsakanin alkafir ma ne wa qala qarinu malam zai fassara mana ayar sai ce wa qala qarinuhu wane ne qarin yace huwa shaytan allazi wukila bihi wato shine shaydanin da aka hada shi tare da shi aka wakilta masa shi ko da shi suna tare rabbana ma atghaytu ay yaqulu anil insan shi wannan shaiɗan din shine zai faɗa game da mutum allazi qad wafa yawmal wafal qiyama wanda wannan mutum ya riga ya zo alkiyama kafirin a matsayinsa na kafiri bai imani ba ya tabarra'u minhu shaytanu shaydanin sa ne yau kuma yake barranta yake baran baran da shi yana rabbana ma ataqaituhu walakin kana fi dalalin ba'id amma can dan duniya ne a hanya na tarar da shi an fahimta eh ta ta ta ta aliyu na mangi zaria ya ce kaga shaidanin mutane ko iblisu bai fi shi kangara ba saboda haka shaidan zai dinga barranta da mutum da yake cewa shi ya hana shi ya imani shi ya hana shi ya musulunta shi ya hana shi ya tsaya akan imani kai ya shirka shaidan shaidanin mutum zai ce rabbana ma atghaytu ya ubangiji ba ni ne na sa shi ya ketare iyaka ba ai balkana huwa fi nafsihi dallan da matan ya Allah shi a zuciyarsa batacce ne qabilan lil batil dama yana neman ina barna take ina ƙarya take ya kama da aka da ya ga ƙarya kuma sai ya fuskance ta sai ya kama ya karba mu'anidan lil haq dama can me yi wa gaskiya taurin kai ne ya Allah fa idza sami'a al kafiru hadha min qarini to da zarar fa mutum saboda duk wannan neman hanzari ne ya Allah shi ne ya batar da ni wai mutum duk tunaninsa to za a ce ya samu sauki a ce a to shi kenan kai ka batar da shi to kuma gefe duk tunanin duk wannan kubce-kubcen da kaji ana ta yi wai duk mutum nema wa kansa sauki ya ce wai ba laifin nasa ba ne wani to shi ne in mutum ya kalawa shaidan ya ce ai shaidaninsa ne kaza kaji shi kuma shaidan zai ce rabbana ma aka gaitu walakin kana fi dalalin bayi na tarar da shi dama can zuciyarsa lalatacciyar zuciya ce dama can mutumin kawai ne ya Allah mutumin banza ne ya shigo mazhabar mutanen banza saboda haka dama can haka yake ya Allah fa idza sami al kafiru hadha to da kafiri ya ji wa'annan maganganu min qarinihi daga abokinsa wanda tare suke kwana tare suke tashi ta hassara wata nadama watan dama to anan kawai zai gane cewa yayi hasara shine ta hassara watan dama kuma a lokacin zai yi nadama nadama marar amfani qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma faɗa ya ce wa man ya'shu an zikirar rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ومن يعش أي ومن يتعامى ويتعارض ويتغافل شنو ومن يعش duk wanda ya makance duk wanda ya gafala ya shagala duk wanda ya ko unkula an zikirar rahman gabarin zikirar rahman ambaton ubangiji gabarin alkur'ani nuqayyid lahu shaytan nuqayyid lahu shaytanan za mu lullube shi da shaidan da zarar mutum ya saki tafarkin daidai to Allah ta'ala zai hada shi da shaidan sai wannan suka ce yayi daidai da faɗin Allah ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di wato in ka kama bata sai Allah ya taya ka wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin Allah ce nuwallihi ma tawalla wannan hanyar ya kama sai mu taya shi ruku a ci gaba da tafiya wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira to kaga nan ma Allah ta'ala ce wanda ya kauda kai ya makance ga gaskiya ga ayoyin alqur'ani ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya makance ya kauda kai ya gafala ga barinta nuqayyid lahu shaytanan karshe abinda yake faruwa shaydan ya samu dama da inda kake gallaba shaydan kafi karfin shaydan shine al-azkar da kuma ruko da addini wannan shine kawai zai iya maka kwaba daga shaydan da zarar ka zare ka sulale daga ainihin wato alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to shaidan ya samo lagonka ba ka da wata kariya yanzu kaman gida ne a bashi hanhai ba a ribe ba ta ko ina in ya ga dama zai shigo ma ya shigo ma ya duro ta sama ya shigo ta kofa ya shigo ta ko ina dama ya ce la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ya ce ta kowace ta kowace kusurwa zai shigo da haka kawai so yake zame zobe karkace daga tafarkin Allah shikenan shi ya samu abin da yake bukata Allah ya kiyaye Allah ta'ala ya ce fa huwa lahu karin dama shine abokinsa wa innahum haqiqa su shaidanu la yasuddunahum anis sabil suna tare mutane suna kare su anis sabil ga barin tafarkin Allah wa yahsabuna su kuma suna tsammanin annahum muhtaduna su shiryayyu ne hatta idza ja'ana har zuwa lokacin da shi wanda ya bi shaidan din nan abokin shaidan din lokacin da ya zo mana in ji Allah qala sai kuma yazo yana da na sani yana ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi'sal qarin sai kuma mutum a ranar tashin alkiyama lokacin da cizon dan yatsa da na sani duk ba shi da amfani a lokacin mutum sai ya ce wa shaidaninsa ya laita baini wa bainaka kai to ina ma dai a samu tsakanina da kai bu'dal mashriqaini tazara da nisa tsakanin wato ya wuce ko kuma ya zama bu'udal mashriqai ne nisan gabas da yamma al mashriqai ne anan gabas da yamma ke nufi kamar yadda ake cewa zuhurain ana nufin azhar da azhar da al'asar isha'ain a ce ainihin wato magaruba da isha ko kamarain ana nufin rana da wata to nan ma mashriqai ne ana nufin al mashriq wal maghrib to sai kuma mutum ya dinga burin ina ma tun a duniya ya samu wani wata alaka ko kuma wata kariya ko kuma wata nisanta tsakaninsa da wannan karin din nasa nisan ya kai tazarar gabas da yamma ya ce fa bi'sal karin tir da aboki kai tir da kai ka zama abokina shine fa bi'sal karin wa innahum la yasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza jaa قال بين حتى إذا جاءنا قال بين يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين تخاصم المرء مع أعضائه طب دعوة تفير إتما yanzu ba yanzu an wuce kuma ka zargi shedan ka zargi wani mutum ka zargi shehinka ko malaminka ko wani wanda ya karkatar da kai ka zargi shugabanninka duk an wuce nan yanzu kai ne kuma da gabobinka mutum kawai za a ji ya kaure da rigima da hannunsa ya za ka yi mun haka ya ce to kuma ba kai ba kai ba yau fa ba ranar gwanka ba boyan ci kafawa ta je inda take so ba za ce ta bayani aka ji ta kamar rukoda tana ta bayani gaɓoɓin mutum taral a'aba a tanɗiƙu bil ma'asi idza du'iya bunu adama lil hisabi kaga gaɓoɓin mutum suna magana in an kira mutum za a mai hisabi to wayancan ma na nesa sun yi baran-baran sun ce to yanzu kuma jikinka ne dan adam fa ya gama yawo in bai ba Allah ba dukkan hujjoji da Allah zai kama dan adam da su yayi ya saukan masa da su to yanzu gaɓoɓinka ne da ka aikata ayyukan duk da ka aikata da su su ne kuma yanzu za su ba da shaida a gaban Allah cikin wanda za su zama shaidu akan abin da ka aikata akwai gabobinka hannunka da ya taba hannunka da ya kaza hannunka da ya kaza ya dauka ya daka ya mara ya sara ya harba ya kaza zai bayani Allah ya kiyaye kai wa yablughu al-amru ashudda mala yace al'amarin fa zai kai mafi tsananin sa al'amari zai kai gabar da take mafi tsanani wal mukhasamatu zirwatuha husuma za ta kai kololuwata an daina wane ne su wane ne su da an gama nan an wuce duk dan adam ya dauka wannan za su zama masa wata kariya duk ya nuna wa'annan hujjojin da ya kama ya kama iska to yanzu kuma cikin shaidun da ake kafa masa to akwai kuma lokacin da kuma husuma za ta kai kololuwata kai ne da kanka kuma da gabobin jikinka inda ma yi khasimul mar'u a aba lokacin da kuma mutum zai dinga husuma zai dinga rigima da gaɓoɓinsa ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa yau mai yuhsharu a ada'ullahi ilan nar fahim yuza'un hatta idza ja'ana qala ya laita a hatta idza ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة الله تعالى يتي ثم wa ilaihi turja'un wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun Allah madaukakin sarki yace wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar lokacin da Allah ta'ala zai tashi a ada'ullah makiya Allah ran da Allah ta'ala zai tara makiyansa ilan nari ya tura su zuwa wuta fahum yuza'un fahum yuza'una su za ga suna ta babbakewa suna ta kakkangewa ba sa so su je hatta idza ja'uha har zuwa lokacin da idza ma ja'uha idan suka je mata suka je wuta din shahida alaihim sam'uhum jinsu zai ba da shaida a kansu wa absaruhum ganinsu zai ba da shaida a kansu wa juluduhum fatar jikinsu za ta ba da shaida a kansu bima kanu ya amaluna da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya la ilaha illallah kunne duk abin da aka ji kai ta jin iyafes in ta jin bushe-bushe da kaɗa-kaɗa da cashewa duk kai ta ji kai ta jin gulma da kunnuwanka kai ta jin batsa da zantuttukan da ba su kamata ba idan ka ba shi dama ya kalli da abin da kake so fata ka ta gogi duk abin da kake so hannun ka ya taba duk abin da kake so kafanka amma ka ji abin da zai faru Allah kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya ce ka gaya wa waɗannan mushirikan yau mai yuhsharu na ilan nar ran da za a tara su izuwa ga wuta lokacin da tajma'u zabaniya awwaluhum ala akhirihim Allah ta'ala zai tattara zabaniyawa tun daga na farkon su har na ƙarshen su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdan hatta idza ma ja'uha har zuwa lokacin da suka zo suka tsaya akan wuta shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun ay bi a'malihim mimma qaddamuhu wa akharuhu la yuktamu minhu harf ya salam duk abin da mutum ya gabatar tun daga farko har ƙarshe harafi ɗaya ba za a ɓoye ba harafi ɗaya ba zai ɓuya ba wa lijludihim to lokacin da mutum ya ji gaɓoɓinsa sun ɓarke suna ta yi wa Allah bayani akan abin da suka aikata wa qalu sai ka ji mutane sun ce lijludihim ga fatarsu lima shahidtum alaina dan me yasa kuke ba da irin wannan shaida kuna tauna mana asiri lima shahidtum alaina ai lamu a aba'ahum ai za su koma kuma kaga dazu an baka labarin za su zargi shugabanninsu za su zargi malamansu za su zargi duk wanda suka yi wa biyayya to yanzu kuma za su zo suna zargin kansu da kansu za su zargi fatar jikinsu lamu a aba'ahum za su zargi gaɓoɓin jikinsu wajuludihim hina shahidu alaihim lokacin da suka ba da shaida a kansu fa inda zalika ajabathumul a'da a lokacin su ma gaɓoɓin za su ba su amsa ƙalu su ce mu ba ba a san ranmu ba an ɗaka na Allah ladhi an ɗaka kulla shai Ubangijin da ya baka iko ya ba wa duk wani mai magana ikon ya magana shi ya ba mu iko ya ce mai magana yau mun isa mu kangare wa wannan umarnin na Allah sai a yi haƙuri da abin da ya faru ko abin da ake ji Ubangijin da ya ba wa kowane irin abu ya furuci shi ya ce mai furuci yau wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shine ya halicce ku tun a karan farko ai fa huwa la yukhalaf ba zai yi ba a saba masa wala yumani yumana kuma ba wanda yasa ya hana shi wa ilaihi turja'un zuwa gare shi turja'una ake dawo da ku ibn kafir ya kawo wani hadithi yace qala al-hafiz abu bakar al-bazzar yace haddathna muhammad bin abd al-rahim haddathna ali bin qadim حدثنا شريك عن عبيد المكتب هو المكتب عن الشعبي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يجي ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وتبسم من ذا الله يا ايدا يا يبر مشي او ترانا فقال الا تسالوني عن شيء ضحكت بلا ku tambaye ni ba me yasa nake dariya qalu ya rasulullah min ayyi shay'in dhahikta ce amma aikin Allah to me yasa kake dariya qala ajibtu min mujadalati al-abd rabbahu yawm al-qiyama ina mamakin inni irin yanda bawa zai yi jayayya da ubangijin sa ranar al-qiyama yaqulu ay rabbi alaysa wa'adtani alla tazlimani qala bala fayaqul fa inni la aqbilu ala shahidan إلا من نفسي فيقول الله تبارك وتعالى أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين قال فيردد هذا الكلام مرارا قال فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل فيقول بعدا ولكن وصهكا بعدا ولكن وصهكا أن كنا kuntu ujadil yake cewa lokacin da ake wannan jayayya tsakanin bawa da ubangijinsa sai ce ya ubangiji ba kayi alkawarin ba za ka zalunce ni ba yace kwarai kuwa yace fa inni la aqbilu ala shahidan illa min nafsi yace to ni ai ba wani mai shaida da zan yarda da shaida sai kaina kowa akwai yiwuwar ya mun karin gishiri ni nake so in ba da shaida akan kaina ubangiji ta'ala ya ce a walaisa kafa bi shahidan yanzu ni ma ban isa in zama shaida ba wa bil mala'ikatil kiram al katibin ga kuma mala'iku na nan kiraman katibin qal fa yuraddidu hadha al kalam miraran kawai sai ta maimaita wannan maganar yayi ta maimaita wannan maganar qal yace fa yuqtamu ala fi sai ma rufe bakin nasa to shine wata takallama arkanuhu bima kana ya'mal to gabobinsa sai su ci gaba da bayani su dinga yin bayanin abin da suka aikata Allah ta'ala ya kiyaye shine inda Allah ta'ala ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ko bima kanu yaksibun وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما مما تعملون Allah maɗaukakin sarki zai faɗa musu ko kuma wannan gaɓoɓin kai gaɓoɓin ne suke musu bayani تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم wato gaɓoɓin mutum da fatar jikinsa lokacin da yake zargin gaɓoɓin jikinsa da fatarsa a kan shaida da suke bayarwa to shine sai su wannan gaɓoɓin da fatar jiki sai da ce ma kuntum wato taktumuna minna allazi kuntum taf'alunahu bal kuntum tujahiruna tujahiruna Allah bil kufur wal ma'asi yace wa ma kuntum tastatiruna abin nan da kuka kasance tastatiruna kuke kokarin ku suturce ku koye an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum kada ainihin wato jin ku ya bada shaida akan ku wala absarukum ko ganin ku wala juludukum ko kuma fatun ku walakin sai dai zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun kuna tsammanin Allah bai san abin da kuke aikatawa ba da yawa amma ku mu duk da kuke ta kokarin ku boye ko kuna ganin mu ba za mu iya gane kun yi wani abu ba akwai wani irin yanayi yanda za ka yi abu wanda kila gaba ka bata gane ba yace to kuna tsammanin annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'mal mimma ainihin wato mimma ta'malun suratul fusilat to kaga wannan shi kuma abi ne wanda zai faru tsakanin me tsakanin mutum da gabobin jikinsa da fatarsa fatar mutum da gangar jikinsa za ta dinga yi za ta dinga yin bayani akan abin da mutum ya aikata to kaga wannan ya nuna cewa akwai aiki babba a gabanmu sai dai mu dage mi abin da ya kamata kuma mu nemi ta agaji da taimakon Allah madaukakin sarki akan haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu gaba ta ƙarshe wato maqatuhum li anfusihim wato tsananin fusata su da fushinsu akan kawunansu wal maqatu ashaddul bughd wato tsananin kiyayya da kyama da za su nuna za su yi wa kansu da kansu wal muqut wal maqatu ashaddul bughd wato kiyayya mafi tsanani fatasila fatasilu karahatihim li anfusihim fi dhalika al-yawm li aqsaha irin kiyayya da kyamar da za su nuna za su yi wa kawunansu a wannan ranar za ta kai makura ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ce innal ladhina kafaru yunadawna lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum idh tud'auna ila al-iman fatakfurun Allah ta'ala zai ce innal ladhina kafaru Allah ya ce kai innal ladhina kafaru waɗanda suka kafirce yunadawna za a kira su lamaqatullahi tsananin fushin Allah a kanku akbaru min maqatikum anfusakum ya fi tsananin kiyayya da kuke wa kawunan ku kaga wannan ya kai ya wato akwai matakin da shi kansa mutum zai tsani kansa mutum zai ki kansa mafi tsananin kiyayya to suna wannan kyamar kawunan su suna tsanar kawunan su sai Allah ta'ala ya ce tunda kun yi kafirci kiyayyar da Allah yake yi muku a yau ta fi irin kiyayyar da kuke wa kawunan ku ko kuma kiyayyar da kuke yi wa kawunan ku ku ce wane ne wane ya ce wane ne kuna kin junan ku to kiyayyar Allah da yake muku tafi tsanani sama da wannan kiyayyar id tud'auna ila al-iman tunda an kiraye ku zuwa ga yin imani da Allah fatakfuruna kuka dinga kafurcewa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sai sifatu hashiril kuffari ila nar na ganin lokaci yayi ko to sai mu tashi a wannan gabar insha Allah sifatu hashiril kuffar ila nar Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wannan rana mai ban tsoro Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki a cikin ta Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayin da za mu yi murna mai farin ciki a wannan rana Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah